الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi nufa ta haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja kan mu ba na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بهبل من الله وهبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
a wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayar da labari dangane da wannan al'umma ita ce al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ita ce mafi alkhairi a cikin al'ummu Allah ce kuntum khayra ummatin ku ne mafi alkhairin al'ummar da ukhrijat linna wanda aka fitar ga mutane saboda ta'amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyautayi wa tanhauna 'anil munkar kuna hali da abin da shari'a ta yi hana ko ta yi inkari a kan shi wa tu'minuna billah sannan kuna imani da Allah madaukakin sarki wato wannan sai ya zama akwai abin da ake ce da shi al'umumu ba'al khusus cewa ta'amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyautayi wa tanhauna 'anil munkar kuna hani da munkari sannan kuna imani da Allah dukkanin imani da Allah madaukakin sarki idan ya shiga za ka samu akwai umarni akwai kuma hani a ciki sai dai kamar abin da ambato ya gabata cewa da Allah ce wal takum minkum ummatun lalle a samu wata al'umma a cikin ku wanda za su sayi kira zuwa ga addinin musulunci wanda kiran ya kunshi umarni da kyakkyawan aiki hali da mummuna aiki wannan shine abin da Allah ya yi wannan al'ummar yaban da bai yi wata al'umma in ba wannan ba yana ɗaya daga cikin khasiya na al'ummu wannan al'ummar da muke cikinta abinda Allah ya keɓe ta da shi shine khairiyya kamar yadda ya keɓe ta da wasaɓiyya ya kuma keɓe ta da wahuda cewa akwai al'umma ce da akwai alkhairi tare da ita amma idan ta samu wannan alkhairi shine umartuwa da kyawawan ayyuka sannan umarni da shi sannan hannuwa daga barin munanan ayyuka sannan a yi hani da shi to haka fifikon wannan al'ummar ke tabbata gwargwadon ƙarfin imani ko gwargwadon sabati ta wannan bangaren guda biyu gwargwadon falala da al'umma ke samu shi yasa ya tabbata cewa al'umma mafi alkhairi a ban kasa ita ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda sun fi kowace al'umma fice wajen umarni da kyakkyawan aiki hali da mummuna aiki har idan mutum yana son ya gane ma'arufi ya gane munkari ya kalle shi a mahangar shari'a sai sai sannan kuna imani da Allah madaukakin sarki walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitab sune yahudu da nasara za su yi imani da kana khairan lahum da yafi musu alkhairi minhumul mu'minun daga cikin su akwai mu'mine wanda sun yi imani sun yarda da sakonni da manzanni suka zo da shi daga Allah madaukakin sarki wa aktharuhum fasiqun sai dai mafi yawancin su fasikai ne abinda ake nufi da al-fisqu shine al-khuruj an ta'a al-khuruj an ta'a mutun ya zan yayi wa Allah madaukakin sarki tawaye ga abinda za a umarce shi yayi yaki ga abinda za a hale shi hannu sai shi to mafi yawancin fasikai ne lan yadurrukum illa adha ba za su cutar da ku komai ba illa aza sai cutarwa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce istithna'i a nan wurin yakan iya zama istithna'i ne munqati ko kuma ya zama istithna'i muttasil mun fahimta ko dai ya zama istithna'i ne wanda an toge wani bangare da cikin jumla ko ko istithna'i ne wanda jumlar da aka toge ba ta da alaka da jumlar ta gabace ta in ka ɗauke shi a matsayin istisna'i muttasil lan yadurrukum idraran illa adha babu wani cutarwa da za su yi muku mai sunan cutarwa illa abin da za su faɗa na fatan baki amma cutarwar da za a ce a yi muku illa a sare ku a ji muku rauni a dake ku har in ta kai ga wannan halin babu abin da za su yi muku illa maganganu na baki wannan za su iya aibata ku da cewa makareta ne za su iya aibata ku da cewa abinda kuke faɗa ba gaskiya bane irin yarfe da aka rike wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sai ya zama faɗa ne na baki kawai illa aza idan ku istisna'i ne munqati zaka kaddara lakin lan yadurrukum ba sa iya cutar da ku komai lakin azan sai dai cutarwa ce wanda babu yanda za a yi su taba lafiyar jikinku wa in yuqatilukum da za su yunkuro da sunan su yaƙe ku yuwallukumul adbar za su juya muku baya domin ba za su iya ba thumma la yunsarun sannan ba za a taimaka musu ba wanda hakan na nuni cewa duk lokacin da musulmi suka tashi za su yi wani abu don Allah Allah yakan shiga tarayya su yakan kasance tare da su a kowane lokaci kamar yadda za mu samu nan gaba kaɗan abin da ya faru a badar da kuma abin da ya faru a uhud da za su ɗaura ɗamarar yaƙanku ba za su iya ba saboda abin da ke ba da sabashi a wurin allah ga muminai shine ƙarfin imani ƙarfin imani da tabbatuwa wanda su kafiran ba su da wannan inda za su yaƙe ku yi wallo kuma la'adba sun malayun sarur sannan ba za a taimaka musu da komai ba allah ce duribat alaihi muzilla sai aka hada su da kalkassi ma'ana kalkassi ya zama kamar tambari a jikinsu duribat alaihi muzilla aina ma tukifu duk inda aka same su ba za a karrama su ba ba za a mutunta su ba ba za a girmama su ba illa bi hablin min Allah sai dai da alƙawali na Allah madaukakin sarki bisa yarjejeniya wa hablin minan nas da kuma alkawali ko yarjejeniya daga mutane da haka zai zama ba su da wani nutsuwa ko kwanciyar hankali duk inda za su samu kansu rayuwa ce ta kalkacci rayuwa ce ta wulakanci babu inda za su samu sakankancewa ko samu nutsuwa sai idan akwai alkawari na Allah tsakanin su da al'ummar ko kuma akwai yarjejeniya na abin da bai sabawa shari'a ba wa ba'u bi ghadabin min Allah karshe kuma suka dawo da fushi na Allah madaukakin sarki wa duribat alaihimul maskana kuma sai aka buga musu tambarin talauci ko da ko suna da wadata kana kallon sima din su kamannin su zaka samu talauci ne a fili Allah ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah hakan ya faru saboda kasantuwar sun kasance suna kafircewa ayoyi na Allah madaukakin sarki wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin kuma suna kashe annabawa ba bisa haƙƙi ba suna kashe annabawa babu gaira babu dalili Allah ce zalika bima asaw wannan ko saboda abin da suka yi na saba wa Allah madaukakin sarki wa kanu ya'tadun kuma sun kasance mutane ne masu ta'addanci shi yasa Allah madaukakin sarki ya la'ance su a wurare ba dai ba biyu ba a cikin alkur'ani mai girma na'am
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها سرون صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون na'am Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa dangane da faɗan Allah madaukakin sarki da yace laysu sawa'a ba sa taba zama daya yace abinda wannan ke nufi la yastawi ahlul kitabi wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahlul kitab da al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa taba zama daya wannan shine magana da Imam Siddi ya tafi akan shi kuma Imam Ahmad ibn Hanbal yana da riwaya a cikin Musnad din shi Ibn Mas'ud wani lokaci yake faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jinkirta sallar isha'i har lokaci ya tafi da nisa lokacin da ya fito ya iske mutane suna sauraron shi sai ce musu amma innahu laysa min ahli hadhihi al-adyan ahadun yadhkuru Allah hadhihi sa'a ghayrakum yace ku sani babu wani daya daga cikin ma'abuta addinan wannan yadhkuru Allah wanda yake ambaton Allah fi hadhihi sa'a a daidai wannan lokacin ghayrakum in baku ba yace anan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da laisu sawa'a ba sa taba zama daya min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatil lahi ana al-layli wa hum yasjudun Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi yace waɗannan ayoyi sun sauka cikin waɗanda suka yi imani daga cikin malaman Yahudawa kamar irin su Abdullahi bin Salam da makamantansu su wanda Allah madaukakin sarki ana Abdullahi dan Abbas ce yana nufin la yastawi man taqaddama zikruhum ambaton wanda ambaton su ya gabata ta hanyar alƙawari daga cikin ahli kitab ba sa zama daya wa haula alladhina aslamu da waɗannan da suka musulunta ma'ana ahli kitabi wanda ambaton su ya gabata bangaren zargin su da aka yi a shar'ance to matsayin su baya zama daya da waɗanda suka musulunta kamar irin su Abdullahi bin Salam ولهذا قال ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki ce laisu sawa'a ma'ana laisu kulluhum ala haddin sawa ba dukkan su bane suke mataki daya bal minhumul mu'min a cikin su akwai mu'mini wanda ya imani wa minhumul mujrim a cikin su akwai mai laifi tabbatuwar hakan shine Allah ke cewa min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitab ummatun qa'ima akwai al'ummun da ke tsaye akan addini nan kalmar alƙa'ima bi ma'anar sabat wanda suke tabbace akan karantarwa ta addinin musulunci tare da tsare dokoki mu'iatul li shari'atin lahi subhanahu wa ta'ala wanda ke tsaye wajen bin shari'a ta Allah madaukakin sarki ya tuluna ayatin la suna karanta ayoyi na Allah ana al-laili a sassan dare wa hum yasjudun alhali suna masu yin sujudi cewa wahum yasjudun wasu daga cikin malamai sun ce wannan wawun wawul hal ne wasu suka ce a'a wawul istinafi ne domin abin da ya biyo baya wahum yasjuduna jumla ce istinafiyya amma anan sai Allah madaukakin sarki ya ambaci mafi alkhairin hali shine lokacin da mutum ke sujudi da mafi alkhairin ambaton Allah shine karanta ayoyi na Allah madaukakin sarki shine alqur'ani min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah suna karanta ayoyi na Allah madaukakin sarki shine alqur'ani mai girma ko kuma wahayi na Allah madaukakin sarki suna karanta shi a sassan dare wa hum yasjuduna domin kebe sujudi da ambato anan shine yanayin da bawa yafi kusa da Allah madaukakin sarki to suna karanta shi wa hum yasjudun wannan dilala ce da ke nuna cewa mutane ne masu yawan tahajjud masu yawan raya dare da ibada yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna masu imani da Allah madaukakin sarki da kuma imani da ranar lahira ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyautayi wa yanhauna 'anil munkar suna hali daga baran aikata asha aikin munkari wa yusabiquna fil khairat sannan suna rigangato wajen aiwatar da ayyukan alkhairi wa ulaika min as-salihin wannan suna daga cikin mutanen kwarai imani da Allah madaukakin sarki kai yarda kai imani da uluhiyyar shi cewa ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai shi sannan ka yarda kai imani da rububiyyar shi ba wanda ke da ikon samarwa da kuma renan abin da ya samar har zuwa haddin da ya kaddara zai kai in banda Allah madaukakin sarki sannan ka yi imani da sifofin shi da sunayen shi imani da Allah sai kuma imani da ranar lahira mutum ya yarda cewa dai alkiyama za ta tashi tunda mutuwa mutum ya san tabbas don an mutu ba dai ba biyu a gaban shi ba amma yana daga cikin imani da ranar lahira imani da abin da zai faru a barazza ita ce madakata da mutum zai zauna gwargwadon abin da Allah ya kaddara kafin alkiyama ta shi wata hikima ta Allah duk abin da mutum ya taras a madakatar shi abin da zai biyo baya ya karan ma abin da ya iski domin daga lokacin da mutum zai rasu a nan zai iya gane cewa wani sakamako zai taras kada mu ɗauka cewa da zaran rai ya bar gangan jiki mutum ya daina harrakawa shikenan abubuwa sun kare a'a hausawa na cewa wasa farin girki daga lokacin rayuwa ta fara amma rayuwa da ake ciki yanzu rayuwa ce mai iyaka amma rayuwar da ba ta da ƙarshe zai zama idan jin daɗi ne jin daɗi ne na har abada idan shan wahala ce kuma shan wahala ce ta har abada to lokacin da mutum zai rasu a lokacin zai iya gane wani matsayi ne na shigo ba da kiyama bawa salihi mutumin kirki idan zai rasu mala'ikun da za su ɗauki rayuwan shi mala'ikan da zai ɗauki ranshi zai zo da kyalle wanda aka ɗauko daga gidan aljanna yana ƙanshi daga lokacin da ya ga abin da ya gani shi ya san cewa rayuwar shi ya ƙare amma bayan da za a iya faɗa ya fito ya ce ga wasu alamu na gani wanda na san cewa ban sake rayuwa bayan wannan ba to haka za su ɗauki ran nashi sannu a hankali cikin lallashi da ban haƙuri tare da yi masa bushara ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati haka za a riƙa wa bawa mumini bushara garan shi na barin gangan jikin shi a daidai lokacin ubangiji madaukakin sarki na yi ma bushara ga makomashi a nan zai tabbatar cewa zaman da yake a duniya zaman wahala ne kowane irin jin daɗi ko ya a duniya matukar ran shi ya bar jikin shi yana mai imani zai san cewa jin daɗin shi da ya anan duniya wahala ne domin abin da zai tarar a can gobe da kiyama ya fi abin da ya bari a nan wurin walal akhiratu khairul laka min al-ula haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama za su dauki ran su saka a cikin wannan kyallan su tashi da shi sai ya zama sama za ta haɗu da kanshi baki daya mala'ikun da ke sama za su rika tambaya wannan ran wane ne a ran wane ne dan gidan wane za a yi wa duniya ta'aziyya lalle Allah ya masa rahama an yi rashi kalmomi na yabo za su buƙaci a buɗe ƙofar sama a buɗe ƙofar sama a hau da ran inda Allah ya kaddara ba za su gushe ana hawa da ran har zuwa za a kai ran inda Allah ya kaddara za a kai shi ba daga baya a yi izini a dawo da ran inda za a binne shi to haka za a binne ran bayan an binne gangan jikin da ke dauke da ran za a dawo da mutum ran ya haɗu da gangan jiki amma kada ka ɗauka rayuwa ce irin ta duniya ubangiji ya kaddara cewa rai zan dawo gangan jiki saboda tambaya za a yi masa ba da amsa za a tambaye shi dangane da man rabbu wa ma dinu wa man nabiyyu tambayoyi ne guda uku za a yi masa amma mutumin da ya mutu kan musulunci Allah zai ba shi ikon ansa wannan tambayoyin cikin sauki zai kuma ba da ansa ƙarshen ta umarce shi cewa kai bacci irin baccin anguna ba wanda ya isa ya tada shi in ba mafi soyayyar mutane gare shi ba saboda ango ba wanda ke tada shi a zanna lafiya an ba amare shi ba wannan gaskiya ne to haka za a umarci wanda ya kwanta a wannan wurin kabari da muke tsagawa mu saka mutum dama wanda za su haɗa kabarin sun san girman mutuma har sai an sanya zare an auna tsawon shi mun fahimta za ka samu wani sa'in da za a yi rashin sa'a kabarin ya yi faɗi har sai an sanya tubali an yi tokara saboda kada mutum ya motsa to amma wannan kabarin ɗayan biyu ne ko dai dausayi ne na aljanna ko kuma ramin wuta ne haka annabi ya faɗa rawdatun min riyadil janna aw hufratun min kufarin niran abinda mutum ke gani idan mumini ne aka saka ana kammala binne shi waɗanda suka zo raka shi yana jin ƙaran takalman shi ana juyawa wannan shine alaka ta ƙarshe tsakanin kai da mutane kuma kowane ne duk matsayinka ana haka ka ana sa karamin wannan mutane suka juyo ba lalle bane a wannan ranar wani a cikin ƴaƴanka ko abokai ya ce bari in koma da mun yi janazarwa ne in je in kalli kabarin shi watakila wani duk kusantakar ka kai da shi ko da ko kai ne mahaifin shi ko kuma a ce abin nan ɗinka ne sai an yi sa'a an kai wata janazar ya ce bari in je ga kabarin wani yanzu ka tashi daga aiki ba kai da gaban shi ba sauran abin da ya saura to haka za manzo Allah ya ce za a bude wannan kabarin iya ganin wanda ke cikin kabarin gaba da baya dama da hagu ba ka ganin karshen shi kuma cike yake da shimfidu haka mutum zai rayu rayuwa ce ta barza wata madakata ce lissa mutum bai je lahira ba amma haka zai zauna gwargwadon abin da Allah ya kaddara gwargwadon shekarun mutum da mutuwa gwargwadon tsawon rayuwar shi kafin tashin alkiyama to amma mutumin da yake mumini ba zai zauna zaman kadaici ba lokaci bayan lokaci salloli wanda yayi wanda ya tsare sallolin za su raka masa ziyara a sifa ta mutumin kirki mai kyakkyawar kama mai kuma dadin sanci mutum zai zo cikin tufafi mai kyau cikin kama mai kyau ga dan shi yana yi ya zo ya zauna su dinga hira ga kuma talabijin haka an bude duk rayuwar gidan aljanna yana kallon ta da haka har kullum burin shi ubangiji ayi hisabi saboda ya san abin da zai taras gaba ya fi abin da yake cikin su shine fatan shi wata hikima ta Allah haka Allah ya kaddara duk da cewa mun saka mutum cikin kabari an jawo ƙasa an binne yau da gobe yau da gobe yau da gobe da za ka tona kabarin za ka samu babu komai sai kashi ya yi fari kamar alli yanzu nan wurin inda muke takawa inda muke zannan nan makabarta ce tsohuwa wasu shekaru da suka wuce da jibawa ana haƙa ramukan da ake ginin bangaye za ka ga ana tono mutane a wannan wurin sun riga sun yi rayuwa ba san ko za mu zo ba mu ma ga muna rayuwa a ban ƙasar ba mu san ko sun yi rayuwar ba wata rana mu ne a matsayinsu yanda muka jahilci suwa za su biyo bayan mu Allahu anan ba mu sani ba haka na bayan mu za su rayu kai ka ce ba mu taɓa rayuwa ban ƙasar ba to amma duk irin mutuwar da mutum yayi sawa'un mutuwa ya hatfa an fihi a mutum wasu dabbobin daji suka cinye shi wani maciji ne ya haɗiye shi gobara ce ta ƙona mutum duk irin mutuwar da mutum yayi Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa in wanda za a yi wa azaba ne sai an yi masa idan wanda zai ji ni'ima ne sai ya ji ni'imar babu abin da zai hana kasantuwar ka je a ce kabarin mutum babu komai wannan ba shi ke nushewa baya cikin rahama ba idan Allah madaukakin sarki ya nufa shi ya masa rahama mun fahimta to haka mutum zai rayu har kullum fatan shi ubangiji ka tada alkiyama Allah ka tada alkiyama saboda abin da yake gini lokacin da wannan mutumin ke yi masa magana da an jima kaɗan zai tashi ya tafi sai wani mutum mai kama da shi ya so ba dai zai zauna zaman kaɗaici ba zai tambaye shi bawan Allah wane ne ban san ka ba amma kamanninka na da kyau sufofinka na da kyau magananka na da kyau zai ce salloli ne da kai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dama mu zo mu ɗebe ma kewa ashe kaga wanda ke kyautata sallah in yayi mai kyau kan shi hakanan idan yayi ujuru kan shi saboda kai ne abin zai amfana nan gaba lalle mutum yayi sallah a bisa hay'a ta masallata domin sakamakon da zai biyo baya kai zai wa dadi ba wani ba to haka wannan bawan zai kasance har zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi a yi mar hisabi kuma abin da zai biyo bayan hisabin ya fi rayuwar shi da cin kabari dadi tare da cewa a cikin kabarin babu abin da zai nema ya rasa baya zaman kadaici baya zaman yunwa baya zaman kishirwa to haka idan kafiri ne za a dauki ran shi ma cikin yanayi irin wannan kyallan da za a sanya ran shi a cikin kyalle ne na azaba daga lokacin da aka zo za a fara jan ran nashi zai shiga cikin taskus cikin tashin hankali da wahala shi kadai ya san abin da yake ji zafin mutuwa baya da kama zai ji abin da yake ji Allah ke magana wannan zai'ati gharqa rayukan fajirai fizgasu za'i fizgasu za'i wanda zai mutu mutuwa irin wannan da a ce a cikin wuta zai mutu wuta na kona shi ko dabba ce za ta cinye shi daga lokacin da aka fara cire ran shi yanzu zafin fitar ran yake ji ba zafin da wuta ke kona shi ba domin zafin ɗaukar ran ya fi zafin ƙunar wutan to haka za a saka ran nashi a cikin kyalle kuma yana wari yana ɗoyi mala'ikun za su tashi da shi zuwa sama samaniyar ta ɗume da wari mala'iku su rika tambaya wannan fawa ne ne za a ce musu wane da ɗan gidan wane za su yi tur da halin shi da ma masu halaye irin nashi wannan abu ne da hadisin manzo Allah ya tabbatar duk mai hali irin nashi wancan fa ta'aziyya ake wa bayi na gari ta'aziyya sai ya masa addu'a da fatan Allah ya masa rahama Allah ya ji shi bayi na gargaru irin shi suna yi musu ta'aziyya Allah ya ba su hakurin rashin dawani kai hatta ƙasa da mutum ke sujudi yake sallah kanta takan yi kukan rashin wanda ke sallah kanta ya rasu amma mutumin da yake fajiri ne ƙasar da yake fajirci akan ta daɗi take ji an ya rasu mutumin da ya saba zuwa masallaci ya sallah ran da aka ce babu shi ya rasu kasar za ta yi kuka sama za ta yi kuka amma mutumin da ya keɓe wuri don saba wa Allah da zaran an ce ya mutu kasar za ta ji daɗi sama za ta ji daɗi me ya sanya kasance yin kuka saboda bawa salihi ya rasu saboda ayyukan alkhairai nashi da yake aiwatarwa za ta ji shiru yanzu ba a yi samaniya za ta yi kuka saboda aikin shi idan an daga shi sama za a yi da shi ilaihi yas'alu kalimatu tayyib wal amalu salih yarfa'u saboda kullum aikin shi na alkhairi tashi yake zuwa sama kullum aikin shi samaniya za ta ji shiru ta sallalewa da bayan gurin shi yasa ake so a matsayinka na musulmi ya zama kana da wani gudunmawa ko dauri da ko bulaguro kai sai an san cewa kai bulaguro mun fahimta kada ka zauna haka nan zama sake ba ka da wani contribution ko gudunmawa da kake badawa ya zama akwai alama ta alkhairi ba zan san a ce ka rasu ba ya zama a ce bulaguro kai kai ko hutu ka zo ka koma an san cewa ne ya koma hutu saboda irin aikin da kake za a ga shiru ba wanda ke wannan aikin ko abokan aikin da kuke aikin tare za a ga sai su ba kai to amma ya zama aikin alkhairin ka haka za a tashi da wannan ran bawa fajiri har zuwa lokacin da za a buƙaci a buɗe kofar sama mala'ikun za su ce musu ina za ku je da gayyar wari irin haka ba za su buɗe musu kofar sama ba balantana su hau da ran su ma daman ya ishe su haka nan za a sako ran ya faɗo ƙasa kuma zai fada inda za a yi masa tambaya inda za a binne shi to za a yi masa tambayar da za a yi masa tambayar man rabbuk abinda zai bada ansa ha ha ha la adari ban sani ba kawai man rabbuk a lokacin da muminin can ya bada ansa cewa rabbi Allah wa ma dinuk a tambaye shi menene addinin ka zai ce la adari ban sani ba a lokacin da wancan musulmin ce dinil islam addini na shine musulunci za a tambaye shi menene fadarka dangane da wannan mutumin ana nufin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai ce bai sani ba a lokacin da wancan muminin an tambaye shi zai ce Muhammad an aiko shi kuma nayi imani da abin da yazo da shi kaga tambaya ce mai sauki amma da mutum zai kasance tsawon rayuwar shi a ce ya rayu rayuwa irin ta annabi nuhu alaihi salam yana rayuwar ta zubar yana abin da ya ga dama amma wannan kalmomin ko an so shin yake maimaitawa a ran shi da kuma harshen shi na rantse da Allah ba zai iya bada ansa ba in ba tsaya kan addini ba mun fahimta ba zai iya bada ansa ba idan bai tsaya kan addinin shi ba to haka wannan miskinin zai kasa bada ansa manzo Allah ce sai za umarci kabarin shi sai ya matse shi har sai ta kai ga hakarkarin shi da dama na shiga hakarkarin hagu haka yana sabawa sannan nau'in abeban tsoro da wanda ya sani da wanda bai sani ba da shi za a yi masa azaba za a hura wuta shi da shi za a yi marshin fida da kuma shi za a yi masa murfi haka zai zauna cikin tasku da kalkasi sallah da ya rika wasa da ita za ta fi komai ta da marhankali dan za ta zo a cikin yanayin wata irin halitta mai ban tsoro mai ban firgici zancanta babu daɗi tana masa wari amma zai tambaye ta wannan halitta wace iri ce ganin ki baya da kyau zancen ki babu dadi babu kaza babu kaza babu kaza za ta bashi ansa cewa sallah ce wace kake to zartawa shi yasa kage ya rage ga mutum idan ya so yi sallah mai kyau sakamakon kanshi zai koma idan ya so ya wulakanta sallah sakamakon da kanshi zai koma to shine sai Allah ke cewa yu'minuna billahi wal yawmil akhir mutum yayi imani da ranar lahira abinda zai biyo bayan zaman kabari hisabi da za a yi yan wuta su tafi wuta yan aljanna su tafi aljanna wajibi ne mutum yayi imani wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyawawan ayyuka wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga barin munanan ayyuka Allah ce wa yusariquna fil khairati kuma suna rigangato wajen aiwatar da ayyukan alkhairi aiwatar da ayyukan alkhairi nan ya kamata a ga mutane suna musabaka a lokacin da wani ke kokarin aiwatar da aikin alkhairi kai ma ka dauka ba za ka yi kasa abuwa ba amma idan kana son ka auna hankalin mutane a yau kai lura da layikin da ake na kusan idan an yi idan aka ce abin da aka dora na alkhairi ne ka dubi yawan mutanen da za su yi mutaba'a cikin awa biyu ko awa uku idan aka ce abin da aka dora a shararanci ne fasikanci ne kaga suwa za su yi mutaba a cikin wannan a wannan mun fahimta da kyau wani lokaci na taba ganin wani ya dauki wani feji na wani malami daga cikin malaman yana daga cikin malaman da ake mutaba'an darussan shi da zaran an dora zaka ga masu bin darussan suna da yawa da wata tantire da yarinya ita ma wace take tana tashi sai ya lissafa adadin waɗanda suka yi mutaba'ar wannan malamin cikin kwanakin da basu ce kwana uku ko hudu wajen mutum dubu ɗari a cikin kwana uku ko hudu amma sai ga shedaniyar yarinya an dora ta da wasannin ta irin na batsa cikin abin da bai wuce awa hudu zuwa awa goma ba sama da mutum dubu ɗari uku sun yi mutaba'anta da wannan idan ka auna kuma abu ne ma'arufi kowa ya sani kowa ya sani za ka ga yanzu ko status kai a wayarka a cikin hala ɗinka idan ka ɗora za ka yi lura in wani abu ne na shedana wanda za su buɗa suna da yawa amma idan an duba an ga ramzan addini ne ba mai buɗawa mun fahimta wani jikin hala ɗin kawai zai duba in ga Allahu akbar sai ce wannan matsalar addini shi ba sai ya buɗa ba dan kada ya asarar da amma da ya ga alaman wata hoton yarinya ce haka da riga isowaita to zai buɗa ya san akwai sako kenan wurin anan da ta shi ba asara ba ce irin waɗannan abubuwa idan ka duba anan sai ka gane hankulan mutane da inda mutane suka karkata wa yusari'una fil khairat mutane su rika rigangato wajen ayyukan alkhairi Allah ce wa ulaika hum salihin waɗannan suna daga cikin salihan bayi wanda Allah madaukakin sarki ke yi musu sakamako wa ma yaf'alu min khairin abinda suka aiwatar na aikin alkhairi falan yukfaru ba za a hana musu ladan shi ba wallahu aliman bil muttaqin Allah masani ne dangane da halin da masu tsoron Allah suke ciki innal ladina kafaru ka sani waɗanda suke kafirci lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a abinda suke mallaka na dukiya ba zai amfanar da su komai a wurin Allah madaukakin sarki ba me yasa alkiyama rana ce da la yanfa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ba maganan alfarma ba maganan sanayya mun fahimta yawmul la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a ba maganan sayi da sayarwa ba maganan badadantaka ba maganan sanayya ba maganan kalimi alfarma alfarma shine aikinka idan aikinka ya kubutar da kai fa ni'ima idan mutum yayi wasa fa bi'sa lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a Allah ce wa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta shiga wuta hum fiha khalidun idan sun shiga za su dawwama a cikinta ba za su fita da kansu ba ba za a fidda su ba kun fahimta wasu shaidanin su yakan yi musu kururuwa ta dauka matsayin da suke da shi a duniya gobe alkiyama ma sun samu matsayi irin wannan wani zaka samu kudi ne Allah madaukakin sarki ya bashi amma wannan zai sanya sai rena mutane baya ganin kima da darajar kowa wani zaka samu mulki Allah ya bashi zai dauka duk wani wanda ba shi ba dazini wani ibtila'in wani ilimi Allah madaukakin sarki zai bashi amma sai ya zama ilimin maimakon ya zame mara silan shiriya sai ya zama shi ne silan da zai sa rena mutane saboda yana ganin Allah madaukakin sarki ya mar wata baiwar da bai yi wa kowa irin ta ba da haka sai ya amfani da wannan damar ya rena wani da wani da wani da wani abinda rayuwa ke da bukata rigangato cikin ayyukan alkhairi amma fasa'il irin wannan mutum ya rike dukiya ko alfaharin ƴaƴa za su yi masa wani abu wannan ba sa ba shi kariyar komai a wurin Allah gobe alkiyama allati makalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalan abinda suke ciyarwa a wannan rayuwar ta duniya kama salrihin fiha sirrun kamar iska ne matsanancin iskan da ke dauke da sanyi mai tsanani asabat harfa qaumin zalamu anfusahum sai ya riza da gonar mutanen da sun zalunci kawunan su fa ahlakat sai wannan iskan ya kona abin da ke cikin gonar baki ɗaya ba ta shi wa ma zalamahumullah Allah madaukakin sarki bai zalunce su ba walakin anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance suna zalunta kawunansu duk abin da mutum zai dauka ya bada wanda ya saba wa karan ruwa ta addini yana tsammanin zai samu ladan ba zai samu ladan komai a wurin Allah ba wannan tashbihi ne tamsili Allah ya mana don mu gane illa ta aiwatar da riya ko kuma aiwatar da kowane irin aiki a bisa sabanin yadda shari'a ta yi umarni mutum zai zo ya noma amfanin gona kowa ya riga ya san yadda al'amarin gona ke da wahala har zuwa lokacin da amfanin ya nuna yanzu abin da ya rage a sa ranar da za a cire amfanin to sai ubangiji ya kaddara a yi wani ruwan sama ko kuma a yi iska matsananci mai matsanancin sanyi wanda zai yi kace-kace da amfanin gonar wannan ya zama komai ma ba a samu mun fahimta takadiri ga waɗanda suke noma akan noma dawa misali har sai ta yi guduni abin da ya rage kawai ta zuba kwaya a ciki ta yi kyau matukar kyau da iska ya kada sai ta yi shara shi kenan wannan birnin yana zubewa ba ka da yadda ka iya karan da kawai ba ka da komai duk kwayar da ke cin wannan kan ba za ta yi ba ta lalace sai dai ba da rai ya sai yanzu ga dama ta yanka wannan a duniya kenan idan har babu daɗi in ka kuskure bana ka iya fafaran bari idan Allah madaukakin sarki bai baka bana ba ba da sai ubangiji ya baka to amma gobe da kiyama idan mutum ya samu sakamako irin wannan ya iya mutum zai je filin hisabi yana tsammanin ga sallah yayi ga azumi yayi ga karatun alqur'ani yayi ga wasu ciyarwa na dukiya ya dauka ya bada abu kaza ya bada abu kaza ya ciyar a wuri kaza amma Allah madaukakin sarki bai kaddara zai samu komai ba wa qadimna ila ma amilu min amalin to sai aikin shi ya zama kamar kura wanda aka sheka babu komai yana tsammanin zai samu sakamako sai ya samu babu komai Allah ce wa ma zalamahumullah Allah madaukakin sarki bai zalunce su ba sai dai sun kasance su ne suka zalunci kawunan su na'am
ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la yalunakum khabala لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يبركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيماني la tattakhidhu biqanatan min dunikum kada ku riki wasu abokan shawara ko abokan sirri wasu wanda ba ku ba ma'ana kada ku yarda waɗancan munafukan ku rike su a matsayin abeban shawara ya zama su ne masana sirrin ku wanda la ya'aluna kuma khabalan ba sa takaina muku ba sa takaita muku wajen barna ko mugunta ko kuma kulla muku kowace irin dasisa karshe ma dai waddu ma anittu fatan su da burin su duk abin da zai wahalta ku ku shiga uku ku samu kawunan ku a cikin tasku shine abin da suke so Allah sai ka dabbara fil bagaba'u min afwahihim adawa da kyamar juna shine abin da ya bayyana a fuskokin su wa ma tukfi sudurihim akbar amma abin da kirazon su ke boyewa ya fi girma idan za su yi muku magana ta fatar baki za su yi muku magana irin ta so da ƙauna amma duk da hakan akwai alamu akan fuskarsu da ke nuna abin da ke kan harshen saɓanin abin da ke cin zukatansu ne idan adawa ta yi mutum tasiri za ku zo kuna magana da shi yana kokarin yi maka fara'a amma za ka iya gane wannan fara'ar ba daga zuciya take fita ba mun fahimta domin fara'a da ke fita daga zuciya da fara'ar da bakinta fuska tana iya ganewa dan za ka samu ko dariya yayi za ka samu dariyar yaƙe ne za su iya ƙoƙarin koye abin da ke cin zukatansu ga muminai ba za su nuna musu ba amma duk da hakan sai adawar ta bayyana akan fuskokinsu Allah ce wa ma tukfi suduruhum akbar duk da hakan abin da ke boye a cikin zukatansu ya fi girma saboda abin da suka bayyana Allah ce kad bayyana lakumul ayat haƙiƙa mun bayyana muku ayoyi in kuntum taqilun idan kun kasance masu hankali ne ha antum haula'i sai gashi kuma ku wa'annan tuhibbunahum kuna son su waɗancan munafikan wala yuhibbunakum su fa ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kulli sannan kuna imani da littafi baki daya ku mu'minai gashi tuhibbuna munafiquna tuhibbuna munafiqina kuna son munafikai bima yazharuna lakum bil iman saboda abin da ya bayyana gare su na imani wanda imanin bakin su baki fatuhibbunahum ala zalika kuna son su a bisa wannan wala yuhibbunakum su fa ba sa son ku la batinan wala zahira ba a koye ba ko a bayyanan ba sa son amma wa tu'minuna bil kitabi kulli ko kan yi imani da tafin baki ɗin shi kun yi imani da alqur'ani da manna ne kun yi imani da attaura kun yi imani da injila a lokacin da bai hude yakan yi imani da attaura ba nasara yakan yi imani da injila amma ba sa imani da alkur'ani ba yahude bai yi imani da injila ba bai kuma yi imani da alkur'ani ba ba nasara bai yi imani da attaura ba bai yi imani da alkur'ani ba ya yi imani da littafin shi kadai a lokacin da mumini ya yi imani da alkur'ani ya yi imani da attaura da injila amma waɗancan munafikan ba su yi imani da ko ɗaya daga cikin waɗannan ba domin dukkaninsu da ta faida daga Allah maɗaukacin sarki da haka wa iza da hukum ƙaru amanna idan sun haɗu da ku za su ce muku mun yi imani amma da baki wa iza khalau idan sun wuce kun rabu da su abdu alaikumul anamila za su rika cizon yazo mera gaibi saboda akwai damuwa ta kinku a cikin rayukansu wani ka gaya musu mutu bi ghaizikum ku mutu da fushinku inna Allah aliman bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin kirazza in tamsaskum hasanatun tazuhum idan wani abu na alkhairi ya same ku wannan abin yakan muna na musu ya bakanta musu rai wa in tusibukum sayyi'atun idan ku wani abu na kuskure wani abu mai muni ya same ku ya farahu biha zafi farin ciki Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu amma idan kuka yi haƙuri kuka zama masu takawa masu kiyaye dokokin Allah la ya zarrukum kaiduhum shay'a kaidun su ba zai cutar da ku komai ba babu wani tubu da za su shirya muku face Allah madaukakin sarki ya tsallakar da ku saboda inna Allah bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki ilimin shi ya kewaye dukkanin abin da suke aiwatarwa
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدن وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعم abin da ake nufi da wannan waƙi'a shine abin da ya faru ranar yakin Uhud wannan shi ne jamhurin malamai suka tafi a kan shi shi ne maganan abdullahi dan abbas da alhassan basari da wasu masu kama da su shi ne abin da ya faru ranar yakin abin nan ranar yakin uhud to Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama dalilin da ya kawo yakin uhud lokacin da abin da ya faru a badar ya faru wannan abin bai yi wa mushrikai dadi ba saboda mushrikai sun haɗu tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a badar wanda an kashe manyan mutane manyan mutane wanda kowane da ya kisan shi zai zama ƙureshawa za su ji a jika an kashe mutum saba'in sannan kuma an kama mutum saba'in a matsayin fursunan yaƙi wanda ƙarshe sai da sai biya fansa wannan kuma ya faru lokacin da fataken kasuwanci na ƙureshawa ke kan hanyar shi ta dawowa zai biyo badar sai aka labarta wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ai ga tawagan Qurayshawa nan dauke da kayan kudi kayan kasuwanci za su gita Badar manzo Allah ce mu fito mu tare su mu anshi abin da ke tare da su to sai aka samu wani farin bera sai ya tace zagaye sai ya gaya su Abu Sufyan wanda ke dauke da wannan kayan fataucin a gefe daya kuma wani sai ya ruga sai ya gaya mutan Makka cewa ga Muhammad can zai tare kayan kasuwancin ku a Badar wannan yasa sai aka yi taron dangi aka yi shela duk wani wanda yake mai karfi a Makka sai da ya fito da haka su wancan tawagar maimakon su gito Badar sai suka zagaya ta Rabiga sai suka wuce lokacin da sahabbai sun kawo kai su suna nufin su kwaci kuɗi su anshi kuɗi cikin ruwan sanyi yanzu ga tawagar da ke ɗauke da makamai kuma sun kawo kai su ne mutanen makka wanda sun shigo ne domin su kare dukiyarsu to sai ubangiji ya kaddara abin da zai faru zai faru ba bisa alkawari ba lokacin da ake shawartar ƙurashawa cewa me zai hana ku koma tun da kayan kasuwancin ku sun tsira ɗaya daga cikin madugun tafiyar jagoran abu jahal yake cewa kamar mu a ce mun fito mun koma duniya ba da sani ba a'a ai sai an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro lalle ne za a soke raƙumma za a sha giya za a yi kiɗi zabiyoyi su yi waƙa sai sun shaidanta duniya su su ne sai sun nuna wa muhammad su ba kan wallasa ba ne to ubangiji ya kawo abu kan gaba to kuma su masu haɓai ba su fito da shirin yaƙi ba su burin su annabai da za su yi shaukar da kunu lahun cewa jama'an da ba su da makami ita suka hara amma sun sha sun ta hanya masu kayan kuɗin sai mafaɗata ƙarshe dai shawara ta kaya tsakanin manzo Allah da sahabban shi ƙarƙashin cewa Allah madaukakin sarki ya yi mara alƙawalin dukkan jama'ar da suka haɗu da ita ko mai kuɗin ko mai kayan makari Allah ya masa alƙawalin nasara sai aka yi yaƙi ƙarshe musulmi suka samu gagarumin nasara shi ma wanda yake maganar cewa idan sun fito ba za su koma ba sai sun nuna duniya su ne daga wannan bai koma gida ba shi ba a nan aka shi to komawa waɗanda ce akwai dukiyarsu ta kayan kasuwanci suka ce sun yadda duk abin da ke ciki a yi shirin tinkarar muhammad nan gaba sai sun sha fatar abin da aka yi musu waɗanda an riga an kashe su su ma 'ya'yansu suka ce sun sadaukantar da dukiyarsu da ke cikin wannan tawaga lalle ne a hada wata runduna mai karfi da za a je a yaƙi Muhammad da mutanen shi don shan fansar abin da aka yi musu a Badar. To wannan ne yasa aka yi aka yi gamayyar ƙungiyoyi wanda sun hada mutanen da ba su kasa mutum dubu uku ba. Karshe suka rufo Madina. Lokacin da labari ke samun zuwa cewa ga mutanen nan sun tunkaro kaji kaji kaji manzo Allah ne shawaran sahabbai ya za'a. za mu fita mu tarye su ko kuma zauna a gida su kawo mana kai wasu daga cikin sahabbai da ma matasa masu jini a jika wanda ba raba a yakin badar da su ba suka ce a fita a karye su ya rasulullah gara duk abin da za a yi a bayan gari wasu daga cikin sahabban sun yi shiru ba su bada ansa ba wasu munafakai suka fada a babin ba da shawara a zahiri kai kace nasiha ce suke amma a cikin zukatansu akwai wani abu suka ce a'a mu muna ganin kada mu fita mu zauna a cikin gida idan sun shigo mana cikin gari to sai mu yi amfani da makamai mu yaƙe su a gefe ɗaya akan sauraye ga mata da ƙananan yara su dinga jifa da duwatsu wanda idan ka duba a zahiri gurgo shawara ce wannan ƙarshe dai sai manzo Allah ya zaɓi cewa a fita a haɗu da su a waje lokacin da ya shige sako sulken shi na yaƙi ya ɗora kuza kwalkwali na shi ya fito wasu daga cikin sahabbai suke cewa to muna jin tsoron ta yi fa mun matsa manzo Allah akan fitar wannan bai so fita ba sai ce ya rasulullahi kana da dama ko dai mu zauna da ritse mu a cikin gida ko mu fita manzo Allah ya ce musu ai baya yiwa ga annabi idan ya shiga yaki kuma ya fara da haka sai manzo Allah ya fito tare da sahabban shi su su dubu amma za su tunkara mutum dubu akan hanyar su ta zuwa sai mutum ɗari uku ƙarƙashin jagorancin ubangi bin salul suka janye jiki sai suka dawo daga mutum dubu ɗaya sun zama saura mutum ɗari bakwai da yan kada kaga sauran tsoro zai shiga ransu to shine zuwan da suka yi suka jingina bayan su a cikin dutsen uhud sai manzo Allah ya ware mutum hamsin ƙarƙashin kumanda ɗaya ya ce abinda muke so ku tsaya a nan wurin kada ku bar nan ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu ya ce da za ku ga tsuntsaye suna zuwa daga sama suna warce mu to kada wanda ya kawo daga inda yake to shi ne sai Allah ke labarta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faru a wannan yaki domin farkon yakin musulmi sun samu nasara amma cikin nufin Allah da kaddara wace bayan wani lokaci sai al'amarin ya canza sai musulmi yakin ya karye musu wannan kuma saboda saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin lokacin da aka fara ma'araka da farko kafin rabin rana kafirai sun sha kashi sun juya baya musulman da ke cin fili suna tattara ganima suna tattara ganima sai waɗancan da ke kan dutse suka ce mu sauka mu taya yan uwan mu tattara ganima kuma nan yace musu a manzo Allah ya ce kada mu bar nan ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu to abinda Allah ya kaddara shine zai faru ba su ji maganar kumandan su ba suka bar wannan dutsen suka sauko domin daukar ganima ɗaya daga cikin kwamandojin da ke jagorantar kafiran a wancan lokacin akwai kwamandoji nasu guda biyu zarata ne Khalid ibn Walid da Ikrama ibn Abi Jahl dukkan su kowanne masu kokari ne mayaka ne gaske a lokacin ɗayan sai ya samu dama sai ga an buɗe kafatun da wancan sun sauko to fa akwai yiwuwar su sha musu abin da aka musu kuma abin da ya faru kenan ya jawo bataliya suka zagayo bayan dutsen musulman da suka shiga cikin filin ba su ankara ba suka ji an yi musu dramnisha ta baya saboda sun buɗe kofa wannan ya zama shine sila ta karyewar yakin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma domin a harka wa duniya idan har sahabi Allah ya jarrabe shi idan ya saba shawarar da annabi ya bashi min babu aure wanda ba sahabi ba shine Allah ke magana wa izga dauta min ahlika tubawwil mu'minina magana da qital ka tana lokacin da kai sauko min ahlika daga cikin iyalinka tubawwil mu'minina magana da qital lokacin da kake shiryawa mu'mine wuraren da za ku ja daga ta yaki wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne masani ne idza hamma qa'ifatan minkum an tafsala yayin da wasu jama'u guda biyu a cikin ku sun himmantu kamar tsoro ya kama su yakin su ya karye an tafsala wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin al'amarin su wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun lallai mu'mine su dogara da Allah madaukakin sarki tana ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla hakika Allah madaukakin sarki ya taimake ku a badar a lokacin da yau yake dan kadan ne fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah wannan ne zai sanya ku zama masu godiya ga Allah madaukakin sarki ina ganin za mu takaita lura da lokaci ya kawo kai sauran karasan bayani dangane da abin da ya fara a wannan ma'araka gobe idan mun zo sai mu tura sannan mu karanta ayoyin da za su biyo baya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalli ƙasar da kafici da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba su ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina da ya fata duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bi shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kaushi ba muna roƙonka ya Allah ka sa mu karshen zukatan mu ka sa mu fi karshen shedani idan alalin ya zo Allah ka ba mu shi da imani